إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين وصلوات الله وسلامه وتبريكاته عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار ومن عمل أهل النار أيها المسلمون عباد الرحمن إننا وبإذن الله تبارك وتعالى سوف نتحدث عن نعمة العقل ومخاطر ومخاطر المسكرات والمخدرات عباد الله إن الأقل لنعمة عظيمة أنعم الله بها على هذا الإنسان الكريم وبسببه أكرم على سائر المخلوقات وهي وهو الميزة التي تميز بينه وبين الحيوانات والعقل له أهمية كبرى لأن الشريعة مناط تكاليفها على العقل وصحته ونضوجه وكذلك فهم الشريعة وفهم مراد الله تبارك وتعالى مناط بصحة العقل والعقل من الضروريات الخمس التي حافظت عليها الشريعة الإسلامية المحمدية والشرائع الأخرى للأنبياء فما من شريعة إلا وقد حافظت على هذه الضروريات الخمس التي العقل من ضمنها العقل ضروري من الضروريات الخمس التي يجب حفظها وحمايتها وبه نوطى الأحكام الشرعية ومن أجل ذلك هناك أحكام كثيرة لا تترتب على المجانين والصغار لعدم اكتمال عقلهم أو صحتهم والعقل عباد الله له أهمية كبرى في درك وإدراك المصالح الدنيوية والأخروية ولذا يجب على المسلم أن يحافظ على هذه النعمة وأن يشكر الله بها ليقوم بما يلزمه العقل السوي ومن مكايد الشيطان أنه غر بعض أناس في في تعاطي الخمور والمخدرات والمفترات والتي من أشر من أعظمها وأشهرها الخمر وما يتبعها من الأنواع التي أشكلت بأشكال متعددة فالخمر عباد الله محرم بنص صريح من القرآن الكريم والسنة النبوية وإجماع العلماء يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون عباد الله لقد ورد وردت أحاديث كثيرة في تحريم الخمر بنصوص صريحة نبوية منها فيما رواه إمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر وكل مسكر حرام وفي رواية وفي حديث آخر ما أسكر قليله فكثيره ما ما أسكر كثيره فقليله حرام والأحاديث في ذلك كثيرة منها حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أكل اللعنة في شأن الخمر عشرة أشياء منها أن النبي صلى الله عليه وسلم نعل منها أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن شاربها وبائعها ومعتصرها وغير ذلك مما لعنه النبي صلى الله عليه وسلم وقد ورد في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل مسكر ومفتر والخمر عباد الله كما نقل عن عمر بن الخطاب الخمر ما خامر العقل فكل ما خامر العقل من مائعي أو جامد أو حشيش أو دخان أو غير ذلك من الأشكال أو دقيق أو غير ذلك من الأشكال التي شكلت اليوم بمسمى المفترات أو المخدرات أو أو التدخينات أو غير ذلك فهي كلها محرمة بصريح القرآن والسنة وقد أجمع العلماء على تحريم الخمر وعلى حد شاربها وهذا الحكم ينساق ويتناول كل ما أبدل به الخمر اليوم من ترامول والحشيش والسجار التي يدخن بها الإنسان والنارجيلة التي يسميها شيشة وغير ذلك من الأسماء التي أطلقت ودرق وغير ذلك حتى الأدوية التي حولت إلى مسكر يحرم تعاطيها وينصب عليها هذه الأحكام التي وردت على الخمر عباد الله إن تعطيل الأقل والتأثير عليه بهذه الأمور من الغباوة ومن الحماقة لأن الإنسان بيده يشتري ما يزيل عقله أو يقلل منافع عقله وهذا العقل منفعة عظيمة وقد أثبتت الدراسات الطبية أن أعظم الأمراض العقلية والنفسية كانت من نتائج تعاطي المخدرات والمسكرات أعاذنا الله تبارك وتعالى من هذا الشر العظيم أعاذنا الله تبارك وتعالى من شر أم الخبائث وهي الخمر وأم الكبائر وأم الفواحش نسأل الله تبارك وتعالى أن يقي أبناء المسلمين من هذا الشر العظيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروا يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى yan uwa mu ji tsoron Allah mu san da cewa Allah ya ba mu ni'ima mai girman gaske ita ce ni'ima ta hankali wanda hankali da shi ake gane hukunce-hukuncen shari'a da shi ake neman ilimi na addinin musulunci kuma hankali da shi ne hukunce-hukuncen addinin musulunci suke cika suke tabbata a kan mutum yasa za mu ga mahaukata ko yara da wanda suke da naqsu a hankali ba hukunce-hukunce ba cikakku suke tabbata a kansu da akwai wasu ababen da ake ɗauke musu saboda uzuri na rashin hankali to wannan hankali ni'ima ce mai girman gaske shari'ar musulunci wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita ya zo akan kiyaye ni'ima ta wannan hankali sannan kuma hazo dukkanin shari'o'i da aka yi na annabawa sun zo akan kiyaye ni'ima ta wannan hankali da sauran ababen da malamai suke ce mishi addabiyatul khams wasu ababen guda biyar wanda tila shi ne a kiyaye su shine addini sannan rai sannan hankali sannan danganta ko kuma auratayya sannan kuma hallo dukiya wannan in ba su kiyayu ba to ba yadda za a yi duniya ta zaura lafiya to hankali na daga shi ne na uku to wannan ni'ima da Allah maɗaukin sarki ya ba ma ɗan adam ita ce take bambanta shi da shi da dabbobi duk wata sifa da ka sani duk wani abu na yabo da akwai dabbobin da suke nan amma hankali ne kadai dabba bata nan in kana da haƙuri kana da jimuri da akwai damo sarkin haƙuri in kana da zuciya da akwai kwaɗo kumbura yake ka taɓa kumbura don zuciya in kana da kai sadauki ne ƙarfafa ne ga zaki in gudu gare ka ga barewa in mai gare ka za a gada akwai dabba in gane guri gare ka musamman an guri kana samun tuwo kana samun abinci ga jiki in je kana ba shi abinci ka tsora shi akan hanyar gona shi kaɗai zai kai maka taki gona akan neman abinci kawai duk wani abu da kake da kai dan adam ka san da cewa dabba ta kamanta da shi sai hankali ibada da kake yi saboda hankali yasa aka umarce ka ilimi da kake samu saboda hankali hankali kenan shine yake bambance ka da kai da dabba shi yasa zamu ga mutumin da ya lalata hankalin shi abin da yake yi baya da bambanci da dabba zai yi ta sa karkarun magana zai yi ta ababe da dama ba shi bai shi ba bambanci da dabba shi yasa kiyaye hankali na da muhimmanci dan ka kiyaye addinin ka dole ka kiyaye hankali dan ka kiyaye rayuwarka ta duniya dole ka kiyaye hankali dan ka zauna da al'umma ka lahiya lau dole ka kiyaye hankalinka duk wani dan adam da ka sani wanda Allah ya halice shi ya halice shi ne da hankali sai wanda Allah ya jarce shi da rashin lahiya sun asali wannan hankalin da Allah ba kada ka dakushe shi da shaye-shaye wanda a yau ya yawaita kayan shaye-shaye da dama asalin abin da aka sani na shaye-shaye shi ne giya wanda ana yin ta da inabi ko da zuma ko da dabino ko da alkama ko makamanta haka a yau kuma sai aka canza mata salo ake yin ta da ababe da dama da akwai abin da kimai ne wannan sina'a ce ta bature zai hada ababe na wasu chemical sai su ba da kayan shaye-shayen kawai drug da akwai abin da wata ciyawa ce wadda take sawa maye sai mutane su ringa ɗauko ta ko su yi taba da ita wani zai ita taba a ibata sa maye tana sa maye ta darujiyar tunda daga cikin yana daga cikin maye gaugawa hushi yau ka tambayi ɗauki wanda yake shan taba amma aikata tsoron yi mishi magana ake gaugawa hushi a gidan shi tsoron yi mishi magana ake gaugawa hushi nan da ya ɓata ne in babu taba kisan kai yana iya in babu taba gurin shi yasa daga ka ɓata mishi rai ko a gaban waye ba sarki shi ba ko waye a gaban shi wala sai ya busa wannan taba to kaga wannan menene maye ne ya yi tasiri a zuciyarka kana da sauran shi kuma sannan tana lalata hunhu tana sanya kansar na hunhu tana sanya kansar na makogoro shi kuma addinin musulunci yana hana maka duk abin da ke lalata maka shi yasa aka hana saida ta a kasuwa wannan ma'aikata ta lahiya ta duniya ta hana a saida ta sai an rubuta tana cutarwa da aka gane mutane da dama ba iya karantawa sai an sa hotonta wani ka ji a ce ai mai kamshin abinci fatta sa ko mai kamshi ga ta fatta da wani a jikinta ba sun sa ba yadda take wa hunnu da yadda take wa makogwaro kuma da yadda take kashe mazakutar ɗa namiji kuma da yadda take tasiri ta ciratu zuwa ga matar da kake zaman aure da ita take tasiri ta ciratu ƙwayar cutar da take kake samu ta tasiri ta ciratu zuwa ga 'ya'yanka ba ka tausaya musu ba ka tausaya iyalanka yaro bai taɓa shan taba ba amma in aka je aka auna a jinin shi sai a ga alamun wannan cutar da sa taba take sawa kaga musiba ce shi yasa taba baitin tana sanya maye da kadan kadan take sanya ka maye har ya zamto kai izmani baka iya bari sannan kuma hallo tana sanya rishin lafiya shi yasa da akwai dama wanda suka ce tahi giya hatsan ta bangaren kashe wasu da halaka dan adam sannan kuma hallo ga shisha wanda shisha wasu suna sanya wuiwui taba ta wuri bakar taba ta wuri a ciki kaga wuri kayan shaye-shaye wasu masana suka ce wanda sun jarraba suka ce me yasa aka sanya mata wuri shine kana shanta farkon fara shanta haka zaka ga hankalin kai yana wi wi wi wi yana tsabuwa kuma haka take shi yasa za ga bakkajin bakkajin kunya kowa bakka ganin kowa da daraja ta shirki wannan ashariya da cin mutunci da dukkanin banna mutum zai iya yi in ya sha ta wasu ya so sa a cikin abin wuyi da su dinga sha abin shisha su dinga sha wasu sho sai wa furoji wannan wanda ake sha wani da yana kamshin lemu wani kamshin manta yana wani yana kamshin da yake suna apple wani yana kamshin frenz yana kamshin kaza dukkan shi kayan shaye-shaye ne gubar da take ciki ta yi ta giya wannan kamshin nashi wata giya-giya ce wadda take sa mai wani zai ta ai gashi ina sha ina ta yi alariya da ta riga ta bi jinin jikinka baka isa ba ta yi kwana biyu baka sha ta da akwai da akwai kayan shaye-shayen da bayya sa ka maye sai in baka sha shi an kana shan shi lafiya lokaci in ka saba kenan in baka sha shi ba a lokacin yake sa ka maye yake sa ka rashin lafiya yake sa ka ji kawan ma ba kai bane ba yake sa ka ga kabar duniya sai ka sha shi dole wannan kayan maye na masu neman kuɗi galibin wanda suke yin shi so suke kullum ka dinga dawoma kana shan shi hakka halaka kuma su za su ƙirƙiro maka magani su ce ka zo a yi maka magani amma in kana harkon shan shi a nan za ka gane cewa lalle yana sa maye da dama wayan da harkon harshen su ne in suka je suka zauna a fada aka ba su shisha allah ka ɗaya samu halalin da suke shiga to kaga maye ke sawa kayan maye ne kuma ga cutarwar da take ita ma dai shisha tana sanya kansar na kwakwalwa kansar na hunhu kansar na ciki kansar na mai kyau suna na nauya duka wannan malamai sun tabbatar da haka ga duro haka ga kayan maganin nika na mura wanda mutane suka ɗauke shi suke shaye-shaye shi ga tiramon wanda mutane magani ne mutane sun maida shi kayan shaye-shaye haka ga gum wanda asalin su wanda suka kirkiro sun kirkiro ne saboda a yi magani da iyakar yadda za a wanda shi amma mutane sun mai da shi kayan shaye-shaye kullum da ɗakwal bana na kurkura ko kuma da ɗakwal bana gum gari na gum na wani irin magani ne wanda kullum kana shaye shi wani irin magani ne wanda kullum kana haƙiƙe shi wani irin magani ne wanda likitoci sun tsawatar mutane da dama suna kwanci a likita dalilin shi ya bata masa hanta ya bata masa koda ya bata masa kaza ya bata masa kaza yanzu wannan matsala ta gumin nan da akwai da dama waɗanda ba su iya zuwa gurin iyalin su sun shago ba sa iya yin aiki ko mun karanta shi sun shago da dama mutane ya hallaka su ya kai su ya kwanta amma yanzu a ga mutane da dama kullum gum a bakin su wallahi hatsari in ka ce bayya sa maye to yana cutarwa ko baya cutarwa baka idan ka ce baya cutarwa ka san da dama mutane wanda sun kwanta da rufe wani ma an yi je likita ɓoyewa yake baya cewa likita yana shan gumu a ji a yi ta bashi maganin da ba shi bane ba cutar shi ka yi ƙoƙarin bari ɗan uwa mu san da cewa babu maganin da za a ce maka lazim kullum cizon kana shan shi shi magani ana shan shi ne domin da ruwa to in ya zamto kullum magani yana bakinka magani ne shaye-shaye ne kamar fara ne yau da akwai mutumar da in bai shashi ba bai aikaci ya zama to mashi kwaya duk abin da zai sa maka idmani baka iya motsi he da shi kuma wannan abin magani ne ba a amfani da shi a hali na daruwa kai ka maida shi abin amfani na koda yaushe ka san da cewa wannan mutum abin ya zama maka kwaya he in abinci ne tsayib ne kyakkyawa ne wannan kuma an kaga ya sa ka cuta sai in kai kai mummunan mu'amala shi Allah ke dan uwa mutum da cewa shan kayan shaye-shaye yana dammare lahiyar mutum yana bata mutum hankali kuma yana bata ma mutum lahiya musan da cewa ɗan uwa makiya Allah makiya addinin Allah makiya musulmi wallahi kullum aikinsu ya za su kirkiro kayan shaye-shaye nasu na baturan ko kuma na hausa naku da cikin ababanku wani zakami ne da wani waye a zo a hada da wasu tabasan sami ne da zakami da wani citta da karamfani a hada sai a dinga ce maka maganin istoma ne in ka zo ka sha da ka fara kun shiga gungu bakwa rabuwa wallah Allah kiyaye Allah kiyaye mutane a yi kokarin kiyayewa kasar da suka huddo wannan abin gungu da yake da suna Najeriya yana daga cikin ababen da ake kawo yau in an ganka da shi ba ka wucewa in je iko mai kama kayan kwaya da shaye-shaye baya barin ka hidai a kwaye za ka wuce da shi to wannan kaɗai ba ya ishe mu ba ba ya ishe mu ba bayani a alama to Allah kiyaye ɗan uwa mu yi ƙoƙari mu sanya cewa kayan shaye-shaye suna nan kala-kala da akwai abin da muke renawa kayan shaye-shaye yanzu mutum da dama sai ka ji ya ce wallahi ban na iya barci sai na sha maganin mura bakka da mura ka je ka sha maganin mura baitin zai zama maka mahayi sannan kuma hazo zai zama to maka cuta ne a gari ka domin in ka sha magani ba ka da cuta cuta ne Allah ke in ka ga baka barci to akwai matsala a gari ka ka je gurin likita da akwai likita mai lura da lahiya ta gangan jiki da akwai likita mai lura da lahiya ta hankali wala Allah matsala gare ka a hankali sai ya baka shawara in ya yi ya yi ya kasa zo gurin malami malami ya karanto maka ayoyi hankalin da ya kwanta amma kawai haka nan don baka iya barci ka dinga neman magani kaza magani kaza Allah ke yan uwa mu da cewa kayan shaye shaye suna nan kala kala makiya addinin Allah suna bin salo da hanyoyi wajen bata al'umma da shi waran shi da ta zo take mulkin mallaka a nan gurin farkon abin da take dole sai an yaka ma mutane kayan shaye-shaye saboda in muna da hankali cikakke ba yanda za a yi a saci kayan mu muna ji muna kallo sai su dauki shugaba daga cikin mu su bashi giya ya sha yayin tatin sai su su bashi takarda ya ciki ya yarda da abin da suka ce mishi ba a cikin hankalin shi yake to da wannan abin suka bi sallah wannan abin da shine salon da aka ba aka cuce mu kuma yanzu za mu ci gaba da amfani da shi yau ga yan ta'adda duk samarin da ake janya su ‘yan ta'adda suke janya suke sa su cikin harkokin ‘yan ta'adda wallahi in kan jika ‘yan shaye-shaye sun yi ƙauyoyin shaye-shaye sai an imar da mutum da kayan shaye-shaye za a ba shi a ce je ka shi sabon guri kaza je ka yi kaza je ka yi kaza shi yasa an aka kama su a yi ta ba su kashi ba a ƙwalla ba a alamun jin zai saboda kayan shaye-shaye ga ɓarayi waɗanda suke sata waɗanda suke bige mutum su amshe mutum ko su amshe sanda ko su amshe kaza in ka bincika 'yan shaye-shaye ne in aka kama su duk abin da za ka yi musu wallahi dai ka hallaka su ba ka ganin ko kwallata kuma babu wani asiri babu wani dabo babu wani tsaye wallahi kayan shaye-shaye ba a cikin hankalin sheke wannan abu to ka ga wannan kayan shaye-shaye suna da salo suna da hanyoyi da dama Allah ke ɗan uwa mu yi ƙoƙarin nisanta kayan shaye-shaye mu yi ƙoƙarin duk wani abin da aka ce kayan shaye-shaye wallahi mu nisance shi ka zauna in baka da lahiya kaje aka rubuta maka magani kai amfani da shi amma lahiyar ka ka dinga amfani da wani abu a matsayin magani alhali kayan shaye-shaye an hudda an buɗe an rihe maka hakikanin shi ga su taba shi sansamiyarsu ba ita bace ba ake dakewa a hada da kanwa da wani zakami da sauransu a dinga yin wannan gurgun gashi na mutane suna ta amfani da shi sun zaki to musan da cewa 'yan uwa kayan shaye-shaye suna taba hankalin mutum suna taba garewar mutum suna taba fahimtar mutum suna taba lahiyar mutum suna taba ababai da dama na jikin mutane Allah kiyaye Allah sai albarka da kai ayoyi da dama sun zo akan hani akan giya da dukkanin abin da yake da akwai shaye-shaye a cikin shi ko yake bugar da mutum ko yake jinkirta mutum hankali ko yake rikewa mutum kaifin hankali ko yake sanyawa mutum hankali shi ramto ya yi duk shi ne mana yake cewa alhamdu ma kamar akal duk abin da yake rihe maka hankali kaɗan ne ko da yawa ne yake rihe maka hankali to wannan giya wa wai ba giya bane bai kaje ka sha kutu ko kaje ka sa giya ta kwalba ko maka wata haka la duk abin da zai rike maka kaifin hankali to wannan abin ka san da sanin giya sannan kuma hannu hadisai da dama sun zo a kan haka manzo Allah karara haɗi duk wani abin da yake sanyawa mutum maye jiya ne kuma duk abin da yake sanya maye wannan abin haramun ne a wani hadisi manzo Allah sun yayi hanya akan abin da yake sanya maye da abin da yake canza maka hali na ɗabi'arka ka yi aiki da ya huce iyaka in ka sha shi ko kuma ka yi barcin da ya huce iyaka in ka sha shi ko ka yi wani abin da ya huce iyaka in ka sha shi amma a hali na zarura aka rubuta maka magani na mura ko makamantan haka wannan hali ne na likitanci likita sun ga babu hanyar da za su bi sai wannan suka rubuta maka to wannan alaita maka saboda zarura ta neman magani amma haka nan kawai kaje ka ɗauki magani na mura kana ɗuga a kanka da niyan magani wallahi kayan baye ne Allah ke ne Allah sai albarka da alkhairi a cikin abin da muka faɗi malamai sun yi ijma'i akan haramcin giya da dukkanin abin da ya kumshi giya kayan shaye-shaye da kayan da ke canza mutum tabi'a shi Allah ya shiryar da mu Allah tabbatar da mu Allah ba mu qana'a na barin duk wani abin da yake mana tasiri a hankalinmu ko lahiyar ya rabu ya ubangi Allah ka tabbatar da galibanmu ya Allah ka kiyaye mana hankalinmu don mu fahimci addininka don mu kiyaye haƙƙin bayanka ya rabu ya ubangi Allah na roƙa ya Allah Allah ka kiyaye mana hankalinmu da hankalin dukkanin ƴan uwanmu da samari ya rabu ya ubangi Allah muna roƙa ya Allah Allah ka kare mana wannan ƙasa ta mu ya rabu ya ubangi Allah muna roƙa ya Allah wannan ƙasa ta mu tana fuskantar barazana da gurin makiyanta da makiyan zaman lafiya na ta Allah ka maida musu kai da su ya rabbi ya ubangi Allah ka kiyaye mana wannan kasa ta muka kiyaye mana shugabannin da jami'an tsaron ya rabbi ya ubangi da dukkanin masu manyan matsayi wanda kai da su da yi wannan kasa take kasancewa ya rabbi ya ubangi Allah ka kare su Allah manyan gurare na wannan kasa ta mu wanda makiya suke tunkara su Allah ya kare su ya rabbi ya ubangi Allah ma wanka Allah Allah ka kare mana addinin mu addinin musulunci addinin wannan kasa ta Nijar ya rabbi ya ubangi Allah ka kare mana tarbiyyar mu ya rabbi ya ubangi Allah ka tabbatar da zadigan mu akan tafarkin annabinka annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya Allah muna anka ya Allah bayu ne a gare ka muna da bukatun alkhairi Allah ka biya mana bukatun muna alkhairi ya rabbi ya ubangiji Allah wannan damuwa ta ta mu Allah ka sanya ta zamto mai albarka ce da alkhairi da amfani da arziki ya rabbi ya ubangiji Allah cututtukan da suke damu mu Allah ka mana maganin su ya rabbi ya ubangiji wanda suke kan gadar asibiti Allah ba su lahiya ya rabbi ya ubangiji masu lahiya Allah fara musu lahiya shugabanninmu da malamanmu da ma'aikanmu Allah kare su wanda suka rasu Allah shi kansu ya rabbi ya ubangi Allah ka biya mana bukatun mu na alkhairi ya rabbi ya ubangi Allah mun anka Allah Allah ka tabbatar da zalimin Allah ka ba mu arziki na duniya da lahiya ya rabbi ya ubangi aqimus salah